وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقه لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة هي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa musulmi gashi Allah madaukakin sarki ya kama wannan rana ta sha biyu ga watan Ramadan a hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1436 wanda ya daidai da 29 ga watan 6 a miladiyar Isa dan Maryama 2015 in abin ya inganta da fatan ba a manta ba a ci gaba da fassara alkur'ani ko ma'anonin alkur'ani da muke yi a wannan guri a daidai waɗannan lokuta wato mun zo a ƙarshen suratul ilahi haka na ko suratul ilah wanda mun zo ƙarshen ta muka dasa aya yau ina jin suratul ma'un za mu tashi a ra'aitar lazi yukazzibu bidil ko wannan sura suratul maun wato wannan shine ambatan da aka fi mata gurin makaranta alqur'ani na da da ne suratul maun shine shahararren sunanta saboda kalmar maun wa yamnaun almaun ta zuwa ina fata an gane ko amma a wasu littattafan tafsiri ana kiranta suratu ara'aita ana kiranta suratu ara'aita haka nan a wani daga cikin littafi ko qur'ani na mutanen kairawan mutanen afirka ana kiranta da irin wannan sunan suratu ara'aita wannan qur'ani wato an rubuta shi ne a cikin karni na biyar ana kiranta suratu ara'aita haka nan imamu bukhari shi ma a cikin littafin kitabut tafsir shi ma kiranta suratu ara'aita Imam al-Bukhari ya kira ta wani? Ara'aita. Kun ga ta mun samu suna nawa kenan? Suratul Ma'un, suratul Ara'aita. Wa awwalaha Ibn Atiyya. Suratul Ara'aita allazi Ibn Atiyya shi kuma ya ta Ara'aita allazi. Wato wa qala al-kawashi fi talkhis. Shi kuma mana kawashi a cikin talkhis yake suratul Ma'un wa din wa Ara'aita. ya ba ta suna nawa kenan suna ɗaya ne amma mai susu zuwa uku suratul ma'un suratul din suratul ara'aita wato a cikin al-itiqan fi ulumul qur'an an kira ta suratul din kuma an kira ta ne suratul din amma wato malam khafaji a cikin hashiya nasa shi kuma ya kira ta suratul takabir surar qaryatawa wato a cikin nazamar durar an kira ta suratul yatim surar maraya kun ji sunayen wannan surar ba karamar sura ba ce suratul ra'aytul ladhi wato menene dalilin saukata ita wannan surar tukuna yaya aka yi ila malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an suka ce نزلت في العاص بن وائل السهمي كاسو كاغا wani sahabi da aka ko kuma wani abunan wani mutum wanda yake ja'iri a lokacin manzon Allah ana kiransa As ibn Wa'il As ibn Wa'il al-Sahmi wakila wasu kace shi Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi ka sauka ga Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi wakila fi Amr ibn Aid al-Makhzumi suka ce Amr ibn Aid al-Makhzumi ne وقيل في أبي سفيان بن حرب وقبل إسلامه كافية مسلمة أنه كان ينهر كل أسبوع جزورا وتكود كون ماكو ينا ينكر أقومي ببا فجاءه مرة يتيم فسأله وتلانا ونما لا يزو ينا رقص يباشي lami sai ta fakara a ho babaha ko bi asan sai ya kwankwashe shi da sanda ya kore shi wa kila fi abi jahal wasu ta abu jahal ne kana wasiyan ala yatim an bashi wasicin wani yaro yatima ay maraya an bashi wasicin sai kiyaye shi ya lura da shi fatahu uryanan yas'aluhu an malin an mal nafsihi sai yaron ya zo tsirara yana son a taimake shi yadda zai iya kare tsiraicinsa fa dafa'ahu daf'an sami'an ya ture shi turewa kuwa sai Allah ya saukar da wannan ayar ala kulli halin dai wato waɗannan dalilan duka suna yiwuwa su zama dalilin saukar ayar domin kowane guda ɗaya ka san aya tana sauka sau ɗaya tana sauka sau biyu har sau uku har ma biyu da haka nan ina fatan kun gane in wani abu ya zo wanda ya ɓata rai ba a so ba dama alƙur'ani yana sauka ne gwargwaron yadda abubuwa suka faru to sai Allah ya saukar da wannan hukunci to waɗannan asbabun nuzul din in a asibin wa'il din ne walid ibn al-mughira ko amr ibn aiz al-makhzumi ko abu sufyan ibn harb ko abu jahal din dukkan su wato ko kowane ɗayan su in a kansa ta sauka to yayi Allah yana iya saukarwa saboda abin da ya mummuna kuma waɗannan ayyukan dan kafirai ne kun sani ko banda Abu Sufyan da Allah ya shirye shi daga bayan musulunta to bari dai kada mu tsawaita mun ji dalilin saukar da ita wannan surar sannan akwai manufofi menene menene dalili ko kuma me take karantarwa ita surar tukuna ita wannan sura ta ra'ayta ladhi kuna hakuri da ni wato me take karantarwa surar tukuna ka san ma me take karantarwa kafin kafin ka bi wato min maqasid at-ta'ajjubi min halin min halin man kadzabu bil basi wa tafdi a'malihim min al-ibtida ala al-da'if wato tana bayani ne akan manufa da ban mamaki na halin masu ƙare ta tashin kiyama da mummunan aikinsu musamman wato wulakanta mai ƙaramin ƙarfi wal insati an ta'amul miskin da kuma kin ciyar da miskini mabukaci wal irada an qawaid al-islam da kau da kai daga ƙa'idojin musulunci mira salati sallah wa zakati ko zakka li'annahu la yakhatir bi balihi an yakuna fi fi'li zalika ma yajlib lahu ghadabullah don shi bai tsammanin wannan zai kawo masa fushin Allah yasa a kawo ayar dan a gaya muku yadda abin yake da farko sai Allah madaukakin zarce ce mina ne malami na'am نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين wato wannan sura ba da bismillahir rahmanir rahim wato ita suratul maun sun je da malaikan ta ce makiyya wasu na ce madaniya ce iya inda ya tsaya din nan wala yahubbu ala ta'amil miskin wasu ce wannan iya wannan gurin a makka ya sauka ina ba ta gane sauran daga inda za mu ɗauka mu ƙarasa kuma nan kuma a madina ya sauka in ji malamai wato wannan maganganu ne na malaman tafsiri da yawa suka ce a makka ta zauka amma abdullahi dan abbas da imam al-qurtubi sun ce madaniya ce waraya an ibn abbas ayatan fil itqan ila nazala salasun awwaluha ila qawlihi wala ala ta'amul miskin zuwa ala ta'amul miskin din nan nan ne ya sauka a madina wa baqiyatu wa nazala al-madina sauran a madina ya sauka daga fawilin lil musalli dan sallah ta sauka ne cikin ayyukan ta aina a garin madina sai Allah ya yi tambaya nan gurin da farko yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin ba na labarin wanda yake kareta da sakamako mana yukazzibu bid-din addinu a sakamako ay al-jaza kaman maliki yau mid-din mamallaki ranar sakamako shi take ranar tashin kiyama wato nan kullum ara'aita tana zuwa litta'ajjub to amma a wannan lokacin mamakin wa za a ji a ji mamakin kafirai dama kafiri bai yi imani ba kuma a lokacin kafircin shi yake cin karansa ba babbaka gidan kowa da shi ne ko kowa ma kafirin ne banda ɗan ɗaiɗaikun da Allah ya zaɓi to wani mamaki za a ji malam ya ce wannan alama ce ta annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane wato kenan musulunci zai yi rinjaye amma ga kafirci kuma suna yi wannan abin mamaki ne su suna kafirci suna kokarin kare kafirci suna kokarin sai sun danna gaskiya suna kokarin sai sun rusa ta da karfin su ko wayansu ko jama'ar su ko sarautar su ko iyawarsu suna kokarin kare gaskiya wannan abin mamaki ne ko ba abin mamaki ba kuma abin da sai ya danne su daga baya shine Allah ta ra'ayta allazi yukazzibu bid-din ba mu labari ma ko ka ji mamakin wanda suke karyatawa da ranar sakamako wanda ita ce ranar tashin kiyama wannan mai karyata da ranar sakamakon nan sai Allah ya kawo abin da zai fito maka da abin fili karara sai ce fa zalika allazi yad'ul yatim fa zalika ismul ishara allazi ismul mawsul ismul ishara wannan fa zalika wancan allazi kuma shine wannan wato a fito maka da abin karara me yake yi na karetawa da rata shi kiyama ya dole ya kyale maraya ya ingiza maraya ya tura maraya maraya ya zo haƙƙinsa ya neman haƙƙinsa ya hana shi ko ba haka Abu Sufyan ne ba ko ba haka Abu Jahal yayi ba shine Allah ta wazalika allazi ya dole yatim bayan ma wannan kuma sai Allah ya ce wala yahubbu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai ya taimaka ko ya agaza ko ya bada goyon baya in an ba in ma an taimaki miskinan haushi yake ji ba wai ya kwadaitar ai ba a'a ya amma yin shi zafi yake ji wala yahubbu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa ciyar da miskinai al-istifham huna mutawalin fi ta'jil wato ana ana amfani da shi wajen jin mamaki من هذا المكذبين بالجزاء حالهم waɗanda suke kareta da sakamako wama awrasahum at-takabi min su'is sani da abinda wannan karetawar ya gadar musu mummuna fata'ajjub min takabihim bid-din wama tafarra alayhi min da'il yatim da abinda yazo daga baya na barin yatima ko ingije shi wa adamul hadd ala ta'amul miskin da rashin taimakawa kada a ciyar da miskinai وقد بيّا هذا التعجب في نظم المسوق wato ya fitar da wannan ko waƙari sayyaza haza ta'ajib ya sanya wannan ban mamakin ya zama daidai kuma ya dace fi nazumin mushawwaq shi wani tsari mai ban sawa li anna al istifhama ar-rayya min sabati man sabata lahu silatul wusuli wanda aka masa ban mamaki na abin da zai iya gani an san zai iya isa ya ganin ne shi yasa aka yi wannan ya zahabu da bi zihnin sami' wannan cewa zalika allazi zalika da allazi nan zai tafi da kwakwalwarka ka gano wane ne mai irin wannan aiki ko an faɗi sunansa ko ko ba faɗi sunansa ba asib ibn wa'il asib ibn wa'il ne walid ibn al-mughira ne wato abu sufyan ne abu jahal ne ko wane ne ko amrun ne ko umar ibn ayyub al-makhzumi ko wani ɗayan su daga ciki da wanda ya aiki irin nasu da su da suka yi a wancan lokacin da wanda zai yi nan gaba ila yawmin kiyama ya shiga cikin wannan ina fatan kun gane ko saboda haka wannan ban wannan abubuwa guda biyu da ismul ishara da ismul mafhum suna karawa abin dan danan jin dadin karatun alqur'ani fa inna takdhiba bid-din shay'un fihim ariya ta'dini a wannan lokacin gidan kowa da shi fala yakunu misalan ko masaran litta'ajib ba wanda abin da zai sa ji mamaki amma da aka kawo fa zalika allazi yad'u yatim an fito da su fili waɗannan masu waɗannan sufofi da aka fito sufofin su ina fata an gane ko asib ibn wa'il su abu jahal su abun nan su abu sufyan kafin ya musulunta an fito da su fa su kirikiri kana ganin su kenan a fili dan sun ingije malayan sun nana shaƙin sa sun cuce shi sun zalunce shi fa wa fi ittiham ism al-ishara wa ism al-mawsul ba'da al-fa ziyaratu tashriqin sanya waɗannan sunaye yana ƙara ban sha'awa wa asalu wa asalun zahir al-kalam an yuqala arayta alladhi yukazzibu bid-din fa yad'u al-yatim wa la yahudu ala ta'am al-miskin shine ainihin magana ai ainihin magana kan ka ga mamakin wanda yake kare ta ranar sakamako ya bar yatim maraya baya taimakawa bai kuma kokarin a taimakawa maraya ko marashi mai karamin karfi wal isharatu ila alladhi yukazzibu bid-din bism al-ishara li tamyizihi dan rarrabe shi a gane shi wane ne ko su wane ne fa din da aka fice fa zalika allazi fa litafri'a dan wato hada maganar baya da ta gaba shine maliki littahri ko kuma dan rarraba ta a kasa wannan da wannan tusabbibu majmu'i sifataini kila kuma al-maqsud min al-kalam wanda zai dalilin wato fadin sifofi guda biyu wanda zai rarrabe mana waɗannan sifofi guda biyu wa zalika shanu ha fi atahu sifati dama fa in an kawo ta a wajen hada sifofi haka take nunawa kamar yadda Allah ce wasafati sai ce ni fazzajirati sai ta fa'ul wasafati safa da masu sahu sahu mala'iku sai ce fazzajirati zajira da masu tsawa da tsawa waɗancan masu sahu sahu mala'iku ne masu tsawar fa mala'iku ne amma da bambanci ba irin su ɗaya ba aikin su ɗaya ba fa'ul istafari'i ina fata an gane ko وهذا يزيد تشويق إنكار الباثي بما ينشأ عن إنكاره من المظالم ومن مخالفة للحق wannan zai kawo bayan sha'awar wato mai sauraro yayi sauraron kuma ya ji mamakin musun waɗannan mutane da suke musun ranar tashin kiyama da zargin da za a musu harin zai ƙara faɗa a cikin zuciyarsa ya kwanta ya gane cewa sun yi hasarar duniya da lahira shi yasa sai yake yukazzibu bid-dini يداء اليتيم ولا يحب على طعام المسكين بصيغه المضارع wannan dan ya nuna maka har zuwa gobe an kawo shi wato a sifa mai ci gaba continuous present yawa present continuous wato fi'il mudari wato mai ci gaba kenan بصيغه المضارع لإظهار تكرر ذلك منه saboda wannan yana ci gaba wa hada idanun bi anna al-iman bil ba'th wal jazaa huwa al-wazi' الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة wannan yake nuna kenan ashe dama wato imani da tashin kiyama da yadda da abin da Allah ya faɗa a cikin littafinsa shine abin da yake jawo mutum ya koma ya samu da sashen imani a zuciyarsa don yi ayyuka na kwarai ya zama ya koma ga Allah shi yasa amma lokacin da ake tambayar aka ce a ra'aita wai ka gani da idanunka kirikiri kamar masu wannan abin kana kallon su dan kana jin sifar sifar da aikin su da irin yanayin su kai in ka suranta a gaba lokacin da kamar kana kallon su warawal musriyuna ara'aita sai a to ka kira ta imam warshi nan ara ladhi kaga imam warshi yana da bamba yana ce ara'aita ladhi ana ra'aita ladhi yana ce ara'aita allazi wato yayi ibradinsa ina fata an gane ko gashi na yace ara'aita fil istifham la ayna raji'un wa annabi wa annabi sahil wa kam mubdilin jala wato ara'aita fil istifham la ayna raji'un wato la ayn raji'un malan shi sai shi ara'aita allazi kawai kice ara'aita allazi ba ara'aita ba wannan hamza dai babu ko babu madda a gurin sa وأن نافع سهل أولا إمام نافع سيكي سلارا أنت كيف فيدي وكم مبدل جلا wato daga imam wasu kuma ita ce kirar mutanen misra so kuma ibrahim ce araita allazi yukadzibu bidin ina fata an gane ko wato wa kan mabdulin jala malam yace wato wannan sifa da malaman misra suka kawo da watan da masu karanta da haƙiƙi da haƙiƙi da wanda suka cire madadin dukkan su ma'anar su guda daya ban mamaki ake nufi da wannan kalma ara'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi yad'u al-yatim ya kare maraya ko ya ingize shi wato ko ya ture shi kamar yadda aka ce Abu Sufyan kafin ya musulunta ya marayan da yazo wajen sa yana nema ko Abu Jahl yana yanka nama ya yanka raƙumi maraya ya zo a taimake ture shi da koyi buge shi da sanda kamar yadda ya zo a cikin wata ya ce yawa mai da'una ila nari jahannama da'a wato ya ingize shi ko ana ingiza su zuwa wutar jahannama ingiza ku shi ma kai ingije wannan marayan wal haqqu huwa al haqq al haqqu shine haqqu fadaitarwa wa huwa an tatlaba ghayraka fi'lan bi ta'kid shine ka nemi wani ya wani aiki da ƙarfi wal it'amu yace wala hubu ala ta'amil miskin sai ce ta'am bai kwadaitarwa abincin maraya kaga anan ma'anar abin wala yahubbu ala it'amil miskin bai fadaitarwa wajen ciyar da miskini ne kaga in kace tsa'ima ya ci ya ta'amu yana ci it'am ka ci in kace at'ama fa ya ciyar yut'imu yana ci at'im ka ciyar to mazdaran sa fa it'am wala yahubbu ala it'amil miskin ne fa amara alqur'ani sai Allah ce wala yahubbu ala ta'amil miskin ba sa faɗaitarwa wajen ciyar da miskini falmaradul masdar masdarin ake nufi kamar yadda Allah ce fanzur ila ta'amika wa sharabika wato ka dubi abincinka da abin shanka ai ila mat'amika wa ila mashrabaka ko ila mashrabika afi wa ila mashrabika fatakun idafatu ta'ami ila miskin wato jingina abinci da aka zuwa mutum aka ce wala yahudu wala ta'am mutum ma'anawiya ala ma'anar lam ma'anawiya ce ma'anar lam take ai ciyarwar lit'am at-ta'am alladhi yuhaqquhu ala al-aghniya abincin miskinin nan da yake wajibi ne akan mawadata su taimaka masa wa yakunu fi tadrir wannan sura kamar tana karantar da mu abin da muka samu kanmu a cikin bana muka kafa a garin nan wanda muke ganin haskensa da alama da albarka na cibiyar nan ta taimakon marayu ko ba ta nan bane suran nan tana karantar da mu wannan wato wanda bai yin wannan ya kakkaɓe wato tsammanin samun waɗannan darajoji daga wajen ubangiji ko ba ta nan bane domin da ku dubi irin yadda annabi ce in ka fito da safe ka ga yaro maraya saboda sosai sai ka ɗora hannunka a kansa in dai ba ka shirka da Allah duk zunubin da ka ɗauka Allah ya gafarta maka maraya kawai ɗora hannu kawai kai saboda sosai to ina da kace da shi abinci ina da kai masa riga ina da kai masa wando ina da ka sa masa farin ciki ranar sallah ka saya masa riga ka saya masa wando ka saya masa hula ka saya masa takalmi ila ma ka saya masa abubu har da tabarau sai mutum yana murna kuma kila ma ya samu dan kwaban da zai je hauke kishi ma ranar sallah yayi boru a gaban jama'a ina fatan an gane ko muhimmin abu ne wannan ina fatan kun gane ko muhimmi kwarai da gaske wato Allah zai taimake ka da irin waɗannan ayyuka da irin waɗannan ayyuka na alheri wallahi wani ranar tashi kiyama sai ya ganshi kawai a kofar gidan aljanna duk duk sallolin da yayi duk zakar da yayi duk azumin da yayi duk aikin hajjin da yayi duk taimakon mutanen da yayi dukkan wato wata sadaka da yayi sai ji ya samu ƙarin daraja matakala bayan matakala a gidan aljanna kawai ƙarin ƙarin hawa ne da darajarsa menene zai kai gidan aljanna taimakon marayi kila taran ne sai ya samu musulmi hanyar shiga aljanna gurin mai yawa ce ba kofa guda ɗaya ba ce to Allah ya ce wato suna ba sa kwaɗaitarwa ko waɗancan azzalumai masu zalunci ba sa ciyarwa da muskinai ba sa ma kwaɗaitarwa da ciyar da muskinai sai kuma Allah ya zargi wasu inda kuma ayar malamai suka ce nan kuma madaniya ce ko ina ne arama ba ƙa'ida ta karatun ƙur'ani ba ma tsaya ta ƙa'ida ta tajwidi in ka karanta sai ka wuce sai ka yi wasu lura gurin ya za ka tsaya arama to da ni ne kai sai in ce fawailun lil musallin allazina wannan ita ce gaida mahaddata alqur'ani ina fata an gane ko fawailun lil musallin allazina hum azabar Allah ta tabbata ga masallatan nan da su an salatin sahun barin sallar su wato rabkana suke ba sa yin ta kan lokaci ba su ma san ta ba ba san sunnonin ta ba ba san musaban ta ba barin ta san farin lolanta ko ba sa yin ta kan lokaci ina fata an gane waɗannan azaba ta tabbata gare su a ƙarƙashin wannan ayar akwai abin lura mai yawan gaske idan baka iya tsarki baka je ka iya tsarki idan baka iya alwala baka je ka iya alwala idan baka iya wankan janaba baka je ka iya wankan janaba idan baka iya shiga bayan gida baka je ka iya shiga bayan gida in baka san me ake karanta a bayan gida baka je ka karanta sannan in baka san yadda ake yin sallolin nafila ba ka je ka bulli malami su nuna maka yadda ake yin sallolin nafila da sallolin dare da yawan karatun alkurani domin da wannan ne za ka samu zanwa cikin masu sallah daidai ina fata an gane ko kar ka shiga cikin waɗanda Allah ya ce azabar Allah ta tabbata gare su masu suna kallon lokaci ya wuce suna cikin waɗannan waɗanda suke cewa bari ma yi sallan nan daga baya sai a zo gida a tara ta daga ofis a zo a yi sallaci sallah uku ko hudu a lokaci guda da suna cikin wannan azabar waɗanda wato suke kin yin sallar ma wani kwanaki ko su sha wani abu ma ya fitar da hankalinsu ba san ma lokacin sallah ya wuce ba suna cikin wannan waɗanda suke shagalta da wasanni da kaɗe-kaɗe da raye har lokacin sallah ya wuce ko kalle-kalle na ƙwallo da sauran abubuwa har lokacin sallah ya wuce suna cikin waɗannan Allah ce fa wailul lil musalli azabar Allah ta tabbata ga masallatan nan da allazina hum an salatihim sahun su ne waɗannan da barin sallar sarafkana suke allazina hum yara'una wasu ne waɗanda in ma sallar za su yi nuni suke yi wato suna nuna wa mutane jima na riya ne dan a ce suna sallah wa yamna'una al-ma'ul suna hana agajin mai agaji suna hana taimakon a taimaka wato waɗannan malam yace fa mawqi al-fa sarihun fil istisali ma ba'da hadi ma qablaha fa nan da ya kace fawailu ta hada abin da yake kafinta da abin da yake bayanta fa biya ala al-qawl bi anna sura makkiya in an ce wannan sura makkiya ce bi ajmaiha an yakuna al-murad bil musallin ayin al-murad wato waɗanda ake nufi masu sallan nan fa billazi yukazzibu bidi sune waɗanda sai kare talata shi kiyama waɗancan da muka faɗa asib ibn wa'il walid ibn mughira da da da abu jahal da abu sufyan da su ake da wanda ya aiki irin nasu wato in aka so da gaba ɗayan ta makiya sai kenan wala yahubu wala ta'amul miskin lil musallina izharan fi maqam al idmari ka annahu qila fa waylun lahu ala sahu ya salati ka ce azabar Allah ta tabbata gare shi ake nufi saboda zakana da yake yin sallah wa ala riyada yadda yake da nuna jiji da kai wa ala man ilmaun da hana taimakon waɗanda Allah ya ce a taimake su da ilaihi ziyarata ta'adad sifatihi zalima wato bayyana sifofinsa din nan abin zargi wa masu yawa bi usulubin salim a kawo a cikin wannan usulubi kyakkyawa an ta tabi sittu sifatin sifofi guda shida li anna zalika tatabi'u la yakalu min kasrat takarari anna za'i yadda aka bayyana waɗannan sifofi nasa miyagu guda shida din nan to dole ne a maimaita kai ma dan abin ya fada a cikin zuciyarka alladhi qila innahu manakidun lil fasaha wannan abu ne da yake kawo wato tsari ko jerin gwano irin na fasaha mal isharatu bi tawfiq wailun lahu ga an kawo wailu a tsakiya kalma bane ta azaba wato ila annal wailu nashun an jami'i tilka sifat azaban nan daga waɗancan sifofi take gabaki da fa wasarahum bil musallin aka kira su masallata alhalin ku a lokacin su ba masallatan bane saboda ni idan tahakkum wato ga tsene kenan an san nan gaba za su yi bakin cikin wato mu yasa ba su sallar ba wasu kuma za su yi mamakin su yasa ba su sallar ba wal maradu adamuhu ba ba wai masallatan bane ba sa sallar aka musu da tsaya kace su masalla allazina la yusalluna ake nihi wadanda ba sa sallah laysu bi muslimina ka qawlihi ta'ala su ba musulmi bane kamar da Allah ya ce qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin haka ne ko ba mu zama cikin masalla ba ba mu zama kuma muna ciyar da miskinai ba wa qarinatu tahakkum dalilin da yasa aka yi musu wannan gatse wasu hum bil ladina huma salatun sahu da aka sabanta su da cewa su masu rankana ne barin wannan sallah ta su wa alal qawl bi annaha madaniya wannan bangaren in mun dauka bangaren ayar madaniya ce shi yasa aka faɗi waɗannan abubuwan su ba masallatan bane amma an kira su masallata ana nufin gatse aka yi musu ba sa sallar an ce da su masallata kaman kai ne baka sha ruwa ta a'a yau kai malam an sha ruwa an koshi sai kuma baka sha ruwan ba wannan gatse ne ko ba gatse ba to ba sa sallah aka ce su masallatan ne amma kuma an ce za a azabtar da su dan su ma kila akwai irin sallar da suke yi suna ganin yadda suke zagaye gumakan su su je su yi zagayen su tsirara ko su zagaye dakin Allah tsirara ko je su roki ko su yi bodo gulun gumakan su suna ganin su ma na yi sallah ce ko to irin wannan sallar ta ita ce Allah ce azaba ta tabbata gare su in ku an ce madaniya ce wa ma badaha yakunu al-murad min al-musallin alladhina ma'a salatihim sahun al-munafiqun wato munafikai ake ne su ake ne wa rawa hadha ibn wahab wa ashab an malik wa takunu al-fa fi qawli fawailun min hadhihi al-jumla li rabati ma bima qablaha wa ma badaha saboda fadin nan fadin da aka ce wa musallin sai ta hada abin da yake baya da abin da yake gaba ارتباط الكلام بعضه ببعض وجاء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد الذي يكذب بالدين وأن تسكت أريتا لا نساك مكو جنس المكذبين دكا ما تقريتاوا على أظهر الأقوال وأن إتكي مغانا ما في لنجاي kenan an ce ayar madaniya ce duk wani mai karyatawa wato ko wani wanda baya sallah ko wani wanda yake sako-sako da sallah wato ya shiga cikin ƙarƙashin wannan ayar wato wanda yake wasa da yin sallah in kuma dauka akan makiya ce akan waɗancan daddan kafirai da aka yi magana to da su din ake amma da tsini ake musu ba sa sallar aya kira su da sunan masallata dan a nuna musu cewa abin da musu bane kuma za a yi ko kuma sallar da suke wa gumaka ba karɓaɓɓiya ba ka ambace su da ita amma za a zartar da su duk da suna yin sallah din ina fata an fahimci wannan sai Allah madaukakin zargi ce allazina ma an salatin sahun ko sune masu kuna na'am Allah ya ce allazina hum yura'una sune waɗannan da yura'una suke yin nuni duk salati wa ghayra ay la yuti'una Allah ba sa yi Allah biyayya li riya aw sum'a sai dai da riya ko dan neman suna manzo Allah kuma yace man ra'a ra'a Allah bih wa man sam'a sam'a Allah bih wanda dai ya nuna wani an dace dan Allah Allah zai zai zai zai nuna din amma iyaladan ka wanda ya biyar kuma da zai iyaladan kenan Allah ba zai ba lada ba أنا أذن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه وتومينا وداتو da masu shirka da abin da suke yin shirka da shi duk wanda ya wani aikin da ake yi da ni haɗa da wani na bar shi da wanda ya nuna wanda ya wanda ya dan shi din ko wanda ya dan ya gani ko dan ya sani Allah ya ce wa yamna'una al-ma'un suna hana taimakon mai taimako ayatul ibrati kama allura wal fa'si lokacin kenan a wancan lokacin yace kama allura wal fasu da gatari wal qafatu da akushi wal dalu da guga wal matsada da abun masabun wuta dan dutsen nan da ake kunna wuta da wal wal muzfara da kalkala irin taki wanda ake dora kan an sare ka ba zai huda ba wal malah wa ghair zalika ko jifi ko makamantar su ai la yajam la yajamiluna al jiwara ba sa kyautatawa makwabci a zauna lafiya da shi ولو بشيء خفيف من الشح كودا abu dan kadan ne saboda tsananin tashi idza la yazilu shuhu an qalbi illa al-iman ko la yazilu shuha an qalbi illa al-iman ba abin da yake busar da tashi daga zuciya ta imani a sahihi na gaskiya wa hum la yusumin ahli su ko ba mutanen imani bane to ina ina tashi zai gushe daga zuciyarsu sai Allah ya ce mina ne malami bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan sura suratul kautsar madaniya aw masiya ita ma ko a makka ta zauka ko a madina ya salatu ayatun ayoyi uku ce wata suratul nahari ana kiranta surar suka wa hiya ma qillati hurufiha duk da karancin harufanta nubbi'a arrifa'atu fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko wato an bari labari a cikin ta daga farallar annabi wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi wa izlal kullun wa ko tunabbiyu ne ko na dauke yayi tunabbiyu arrifa'at fadlun nabi tana bari labarin wato falalar annabi wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi wa izlal kullu man nawa'ahu fi darain da kaskantar da wanda ya jayayya da annabi a gida guda biyu wato anan duniya zai kaskanta a lahira zai kaskanta wannan sura kamar tana karantar da mu kar ku yadda duk wani abin da zai jawo tawaya ga manzon tsira annabin rahama mafificin mutanen da mafificin mutanen ƙarshe wanda Allah ya daga darajarsa in yayi laifin ma a yahi a ce an yahi koda da gangan yayi kuma nan gaba in zai yi a ce an yahi je wato wanda Allah ya bashi din wannan matsayin karka kuskura ka rage darajarsa kar ka rage matsayinsa ko da wasa ko da da tunani ko a zuci ko a magance ko a aikace idan ka yi ka bar addinin da ya zo da shi ina fata an gane ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim yace menene inna a'tainaka al-kautsar ko lalle mu mun maka baiwa ya muhammad baiwa nan da muka mun baka al-kautsar huwa narun fil janna wani wata korama ce a gidan aljanna huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu shine koraman nan ko wani tafki nasa da al'ummar annabi za su zo wa izadu anhu man baddala dinahu wa ghayyar amma za a kore waɗanda suka musanya addinin su suka canza wato za a kore su annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi nasa yace ranar tashin kiyama wato in an ce yan aljanna ku tafi aljanna yan wuta ku tafi wuta sai ya ga wasu daga cikin al'ummarsa an ci su tafi wuta sai annabi ya ce ummati ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata saboda tausayi irin na annabi sai ya ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canza sun musanya addinin da ka zo da shi annabi sai ya gamsai ce fasuqan fasuqan fasuqan to su tafi su tafi ba ni ba su ba ni ba su Allah tsare ni saboda haka da wannan nake jan hankali na da kai duk wani abu da kai san zai dan dasa maka shakku a cikin zuciyarka shin annabi yayi abin nan ko ana jayayya kai wallahi ka bari ka koma wanda baka da shakku a kai da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da yake sanya maka kwanto ka koma zuwa ga wanda bai sanya maka kwanto sai Allah ya ce fa salli li rabbika wato kai sallah domin ubangijinka ay salatu eid an-nahri malamai sun yi dogayen magana nan gurin fa salli li rabbika wanhar kai salla wato dan ubangijin ka ka soke abin suka malamai kai sallar layya na sukuka li shukri maulaka al-karim dan ko wannan yanka da za ka yi dan godewa maulanka majibincin al'amarinka mai daraja allazi ya baka bil kautsar wanda ya baka wannan kautsar wannan tafsi fa fi salati shukruhu bil a'dha'i yayin da ake sallah ana godewa Allah da gabbai الظاهرة والباطنة فيلي دقوي والاعتقاد والتوحيد akwai kuduri a ciki dan an yi imani da wanda yace ayi sallah ne shi yasa ake yi akwai kada ta umarni shi kada yake wa sallah ba wa kowa sifat wal ibada cikin sifa da ibada qawlan wa fi'lan wa fi an-nar nusuk a wajen suka kuma akwai yanka wanda shi ma ibada ce wal ibadat al maliya lillahi wal ihsan lil ibad ibada ce wadda ake yin ta da kuɗi da kyautatawa bayan Allah fa hadha tafsirul libas buha wannan shine tafsirin abin da yake cikin suratul duha min qaulihi ta'ala inda Allah ce wa amma bi ni'mati rabbika amma da ni'mar ubangijinka gode wa Allah thumma sallallahu nabiyahu ba'da ma taqaddama sannan Allah ya ɗebe manzansa cewa bayan abin da ya gabata min alhafawati wal ikram girmamawa da darajawa bi tahqir aduhi da wulatanta abokin gabansa bi kulli wajhin min al'adawa fa qala sai Allah ce inna shani'aka huwa al'abtar lalle mai aibanta ka ko mai kinka ai mu buge maka wanda yake kinka huwa al'abtar shine mai yankatar albarka al-munqati an kulli khair wanda aka yanke shi ga dukkan wani alheri aw al-munqati al-uqbi wanda karshen sa ya rushe sawa'un kana fi asrihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ne misal wa al-as ibn wa'il as ibn wa'il wa tarana wato ya taho sai ga annabi suka tsaya suna magana ashe ƙuraisha suna can suna kallon su bayan ya zo in suka ce to shi kuma lokacin an yi an yi dace ko rashin dace dama dan manzon Allah Abdullahi ya rasu to daga ba kuma ɗansa mai suna Qasim shi ma ya rasu bayan wannan rasu ba shi da ɗa namiji kenan suka tsaya suna hira da Asu ibn Wa'il daga baya sai kuma Qurayshawa ya zo wajen lokacin kafiri ne yace waye kake magana jiya tun yace Muhammad dan Abdullahi ne to da yaga kamar za ka yace yace al'amsar sai ya sani dariya al'amsar ne yankaccen baya ba shi da kowa yanzu sai suka dauka al'amsar al'amsar shine sai Allah sauka da wannan sura ina fata an gane ko sai Allah ce inna saniyaka wanda yake aibanta kawai dan ba kar daya yace yace kai ne asar to shine al'amsar din yanzu ko a hankalce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma kafiran duniya ba sauran annaba da manzanni wane ne ambatansa yafi yawa a duniya inda a ce su din ba su da daraja ko ba su da girma a gurin Allah ai sai a ce annabi Muhammad ya ji su dan dai sai annabi ce nahnu ma'ashiral anbiya'i banu allatin um abuna wahid wa ummuna shatta mu annabawa taron annabawa ɗayan uba muke uban mu ɗaya iyaye ne daban iyayen mu mata ne daban daban ni ma'ana addinin mu guda ɗaya ne saboda haka dukkan su manyan mutane ne masu daraja ne to amma bari mu dawo zuwa ga waɗanda suka ce annabi shine afsar da shi da su su asibin wa'il su abu jahal wane ne mai yankakkiyar albarka da wanda ma ya kama da su gaba da shine mai yankakkiyar albarka Allah ce inna shani aka huwa al-afsar lalle ne aibanta ka shine mai yankakkiyar albarka min kufar zamanihi aw ba'dahu ila yawm al-qiyamah wa kullu man naqasa duk wanda ya rage darajar annabi fa qala mata zafarin koda daidai kan farce ne ya yanke darajar annabi wannan Allah ya yanke masa albarka nayi murna da wannan bayanin kuma nayi murna da hukumar Kano da alƙalan jihar Kano da gwamnatin jihar Kano da talakunan jihar Kano da talakawan jihar Kano da masoya annabin jihar Kano tunda tunda an yanke wa wanda ya rage darajar annabin nan hukuncin kisa an an ce a kai shi ko su tara ko to maza a kai su lahira su goma ko maza a kai su lahira ko su nawa ne ko sun yi ɗari ko sun yi dubu a kai su lahira maza ina fata an gane ko kuma kai su lahiran ya fi kyawu dan kar dan kar su rage su jawo mutane duniya bala'i dan ba ba rage annabi daraja mutum ya zauna lafiya ina fata an gane ko wana qara sa'dullahi shahir bi sa'dihi hashiyati ala tafsir al-baydawi ala al-baydawi anna tusamma suratul nahar wannan sura kamar da muka wada ana kiranta suratul nahar wa an al-hasan wa mujahid wa qatada wa ikrima hiya madaniya sun ce wannan aya a madinatu sauka inna atayna al-kautsar كما في سيدين وسيد مسلم عن انس بن مالك بينما رسول الله صلى ذات يوم بين أظهرنا وتلانا النبي أنا قبل قريم إذ أغفى إذ أغفى إغفاءة في قلن أكمل أكو جنجنا ثم رفع رأسه في قلن خمسة وقال سأنزلت علي آنفا سورة وأن سوكر من دوت سورة قرأها بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر wato ya karanta wannan sura na baka alkausara ko mu ne muka baka alkausara tafsirin nan fasalli li rabbika wanhar kai sallah da gode wa ubangijinka ka soke abin sokewa inna saniya ka wal asr wanda yake aibanta ta shine mai kaskar albarka atadaruna ma huwa al-kawthar annabi ya tambaya ce kun san menene kawthar walla Allah wa rasuluhu alam qala yace innahu naharun wa adanihi rabbi azza wa jalla wata korama ce Allah ya mun alƙawarinta khairun kathirun huwa hawdun faruddu alayhi ummati yawm al-qiyamah wani tafki na ne wanda al'umma ta za su zo shi ranar tashin kiyama wanda ya sashi bai jin isruwar abada sai dai ya sha ruwa dan maganar bahaushe dan badangarci da jin daɗi ka sa akwai sha akwai cin abinci na badangarci akwai sha na badangarci akwai kwanciya ta badangarci ka gane ko akwai wanda bai gaji ba kawai sai je kwanta ce i want to make some relax ko ba ka wani yana son dan jikina sai kawai ya kwanta can makayawu ya miƙe kawo minti ashirin ko goma zai tashi wannan kwanciyar badan gashi ce bai gaji ba bai yi aiki ba ina ma daga wanka ya fito sai ce kin gida akwai wanda bai jin kishirwa sai ya dan zuba mara dan kofi kadan sai ya kurb sai ya surba sai ya aje wannan badan gashi ne akwai wanda bai jin yunwa amma nan gefen ga dan soyayyen nama can ga dan farfesu nan ga burut can ga ɗan goro ila da minti a can gefen ina wata an gane ku in an zama ɗan wannan ɗan sa a baki da ɗan jiya ya rasa mami zai wannan cin badangarci ne ina fatan ka gane ku wato to irin wannan shan ruwan da irin wannan cin abinci shine yan aljanna za su zanta shi kiyama ba ruwansu da yunwa ba ruwansu da kishirwa ba ruwansu da kashi kuma in za su kwana suna ci ba za su yi kashi ba in za su kwana suna sha ba za su yi fitsari ba kuma in za su kwana suna hira ba za su ji bacci ba kuma in suna son bacci su shekara goma suna bacci su farka kuma ba su gaji ba saboda jin daɗi kuma ba za a ce don ya kai bacci ba kuma ba za a ce ba ka je kasuwa ba ko ba ka je gona ba ko ba za su kuma tefane ya ƙare ba tefanan yana nan ina fata an gane ko abu ne daga Allah bai wace ina fata an gane ko to irin wannan tafsir ne manzon Allah shi al'umma ta za su an anasin ko Anas aslam fi sadar hijra wato Anas ya musulunta a farkon hijra fa idza kan lahu anifan fi kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi zahiri ma'nahu wa huwa az-zaman al-qarib wato zamani ne na kusa ake ne wa muqata ma yura fi tafsir qawli inna shani aka wal afsar an takuna sura makkiya wannan sura makkiya ce tunda suna masu aibata annabi kaman dalilin saukar ayat ko sura da muka faɗa a suna wa'il ya ji tsaya da annabi lokacin ɗansa ya rasu aka ce wa kake jira da shi ce wannan yankakkiyar albarkar ne sai suka ɗauka al'amsar al'amsar shi na Allah saukare shi inna shani aka mai aibanta ta hanyar yankakkiyar albarka fa sallu da rabbika nar min anna nahar bil hajj aw yawm al adha yankan ranar soka na aikin haji ko na layya takunu sura madaniya shi kuma wannan za ta sura ta madina ce kenan saboda ai bayan manzon Allah ya koma madina ne aka saukar da aikin haji daga nan ne kuma aka fara layya wai ba su ala qaulihi ta'ala inna shani aka wal afkar laysa raddan ala kalam asib ibn wa'il kama sa nabayyin zalika yace wannan ba wai raddi ne akan magana asib ibn wa'il ba in ji malam ibn ashur ɗaliban ilimi in ji wa ibn ashur sahibu tafsir a wannan zamanin wato wanda yake rairayo ilimin muka na alkurani ya fito ya taso su shi ma yana ɗaya daga cikin su ibn ashur ina fata an gane sai wal yace wa ala alqawl bi annaha makiyya aduha al kha'a aduha al khamisa ashara fi idad nuzul sura ko kuma wato aduha kidaya ta ita wannan sura tana cikin sura ta goma sha biyar gwargwadon yadda aka jerin gwanan saukar surori ɗaya bayan ɗaya nazala ba da suratul adiyat ta sauka bayan suratul adiyat wa qawla suratul takasur kafin suratul takasur wa alla qawl bi annaha madaniyya in kuma an ce madina ce kila innaha nazala fil hudaybiya ta sauka a lokacin da aka yakin hudaybiya wa wa adadu ayaha salatun bil ittifaq ayan ta guda uku ne babu wani sabani akan wannan wato a takaicen takaitawa Allah madaukakin sarki yana aibanta yana muzanta yana kuma zargin wanda yake kokarin rage darajar manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi sannan raguwar daraja kuma duniya da lahira yanzu wannan da ya zage annabi ko ya muzanta annabi ba shi ba dangin sama yanzu suna da daraja a Najeriya kaga dangin dangin sama yanzu dai dan uwan sama ba zai dace dan uwan sa bane ka san mutum ya zama mutumin kirki wanda babu fara dangi shi ba sai su har dangi a ce dan uwan ka ne to in kuma ya zo na banza fa kowa ne sai yake da shi ni dai ba wallahi sallah ko dan uwana ne wannan na yafi ba na kauna sa wanda ya zage annabi ko ko ya yi disassociating kansa ko haka nan masu zagin sabon manzo Allah masu zagin sabon manzo Allah ba mata zai ina fatan ka gane ko duk wanda ya zagi Abubakar ba mata da shi wanda ya zagi Umar wanda ya zagi Usman wanda ya zagi Ali wanda ya zagi Mugira ibn Shuba wanda ya zagi Muhammad ibn Maslama wanda ya zagi Abu Hurairah wanda ya zagi Sa'ad wanda ya zagi Zubair wanda ya zagi Amr ibn Jarrah wanda ya zagi Talha duk sabon manzo Allah waɗanda suka zo suka yi mubaya'an nan wanda Allah ya ce ya darsu a ƙarƙashin mushiyar nan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba na'am ko an karanta Allah إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال ما استياجنا قالين فعلم ما في قلوبهم wato Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka Allah ya yarda da waɗannan mu'minan kaga sanannu ne ba 'anil mu'minina alif da lam idh yubayyi'unaka lokacin da suke maka baya ta ta shajara a ƙarƙashin wannan bushe bushe sananniya ce sabon sanannu ne wanda ake wa baya sananne ne Allah ya ce ya yi da su to kai kuma ka zage su kuma ka kwana cikin musulunci masu zagin sabon maza Allah ina jin mamaki ko wasu na cewa su kyale ce azinta ce su sanya bakin kaya suna yawo ko suna tafiya da kafa ku kyale su wani yarin ta yi wannan suna muku auren mutuwa suna aure muku yaya suna muku ciki a banza ina fatan kun gane ko waɗannan dukkan haƙil ulama kafirai ne ina fatan ka gane ko yan shi a kafirai ne ku tuba kawai masoya annabi ku yi haƙuri sun yi dabara sun je sun maƙanƙale a ƙarƙashin masoya annabi sai su je gurin yan tijjaniya su haɗa kai da su su je gurin yan ƙadiriya su haɗa kai da su sun san waɗannan ba su yarda a zagi abubakar ba ba su yarda a zagi umar ba ba su yarda a zagi usman ba ba su yarda a zagi aliyu ba ba su yarda a rage darajar manzon allah ba sai su je su maƙanƙale a masallacinsu mukan dama masallacinmu sun san ba zai zo ba wane mutum ka zagi sabon manzon Allah ka zo ka zo masalla ka zo masallacin mu wallahi in kana zuwa ma gane ka wata ran zaka koma ba gaba daya Allah sauka ina fatan ka gane ko Najeriya jihar ta Afirka our religion jihar ta Afirka our religion sai ku je ku inda a ce kasa ce ta kirki ba za a yadda ba sai mu kare mu hana da za ku zagi sabon manzon Allah ku zauna lafiya mutanen da suka ɗaukaka abin addini lokacin da kowa yake shan wahala lokacin da kowa ake jin tsoro lokacin da kowa bai san ma a ce shi musulmi ne suka a kore shi daga nan su koma nan a ji su a hanya ana kokarin a take su a kaje su sun yarda da addini amma ko kuna nan kuna zagin su Allah tsare ni bari mu je surar gaba sai Allah ya ce mina ne mana ai da garuwa ta bari mu ji Allahu akbar eh Bismillahir rahmanir rahim mm Qul ya ayyuhas sabirun ko tsayanan arama suratul kafiruna makiyya suratul kafiruna ita ma a makiyya ta zauka ko suratul kafirina in an yi mubahun wa mubahun ilaihi in an ce suratul kafiruna a matsayin hikaya ne in an ce suratul kafirina suratul mubahun ko eh, abin nan mu dauka suratu eh, khabar li mubtada mahdhufun hadhihi wa huwa marfu'un wa ko huwa mubahun al kafirina mubahun ilaihi amma mu dauke alul hikaya suratul kafiruna saboda mun yi kai to qul ya ayyuhal kafirun ya ku taron kafirai da ya musu ya Muhammad suratul kafirun ya sittu aya wa tusamma aidan suratul mu'abada sura ta bauta wal ikhlas sura ta ikhlas tsantsance bauta ga Allah ba hada shi da kowa ba lianna fi ikhlas ibada wa din wajen tsarkake ibada da addini kama anna qul huwa Allah arfil ikhlas kama da qul huwa Allah har take nuna ikhlasi zalla wasu sifatu da sifofin Allah wasu ma'in nifaqi haka ne kom wasu ma in nifaƙi ma kuma muhalin a ce da munafurci da su su haɗa guri ɗaya bai yiwa limanai ta ƙada kuma ga wanda ya ƙudura su in dai ka yarda da su to munafurci ba shi ya tare da kai in ka yarda da ƙuli ya ayyuhar kafirun ba kai ba munafurci in ka yarda da ƙuli ya ayyuhar kafirun ba kai ba ha'inci in ka yarda da ƙul huwallahu ba kai ba munafurci wa wa amila bihima wa fil hadisi ya ga cikin hadisi anna ta'dilu thuluthal qur'an ita qul huwallahu ta daidai ɗayan bisa uku na alqur'ani aw rubu alqur'ani ko ɗayan bisa hudu wa tuqra'u inda nawmi ana karanta ta a yayin bacci litabra'ati min ash-shirki ita qulya kenan dan barranta daga shirka mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa adamu tasami fi din ba ayin yafiya da kau da kai da rangwame a cikin addini ce tun da dai an yadda annabi muhammadin gaskiya ne ko kowa ya rike su ma sun yadda annabi muhammadin gaskiya ne dan sun zagi sahabban manzon Allah ai hakuri mana kuliya ba ta yadda da wannan ba ina ko ta yadda a zagi sahabban manzon Allah ce mu kyale a ce alqur'ani akwai ƙari mu yadda a ce Allah ko manzon Allah ba gaskiya ne ko mu hakura a ce za a take wuyan manzon Allah mu hakura a ba ya fiya a nan guri ita ta hana shi yasa Allah ke kula ga ya mutu ya Muhammad ayyuhal kafiru ya ku tawaga kafirai duk wanda yake abin da Allah ce kafiri na nan gurin wanda yake abin da manzo Allah ce kafiri ne Allah ce a kira su gaba daya sai sai ci to me za a ce mutu La a'budu ma ta'budun la abudu ni ba zan bauta ma ta abudu na abin da kuke bauta min gairin la abin da ba Allah ba ko ku zagi sabon manzon Allah ko ku zagi manzon Allah ko ku rage darajar manzon Allah ko ku karanta alqur'ani ko ku ce qur'ani an rage wani abu ni ba zan yi wannan ba har yanzu wa la antum 'abiduna ma a'budu ko kuma ba ku zama za ku bauta abin da ni nake bauta ba idan dai har kun dage zagin annabi shine gaskiya ko zagin sabon manzon Allah shine gaskiya ko kuma wato kin alqur'anin ko ƙaryata shi ko kuma cewa qur'anin akwai rabuwa a ciki shine gaskiya kun dage sai wannan to kuma ba ku ba za ku bauta abin da ni nake bautawa ba sai Allah ya ce
ولا أنا عابد wala ana ما عبدتم abidun ma batu haka nan ni ba zan bautawa ba abin da kuke bauta filisti ibada nan gaba sai Allah ya ce
ولا أنتم عابدون ما أعبد wala antum abiduna ma abud ko kuma ku zama za ku bauta abin da nake bautawa ba filistik bala nan gaba li ilmi Allah dan Allah ya san haka minkum daga gare ku annakum la tu'minu ba za ku yi imani ba wa itlaq ma din nan da ake cewa ma abudu ma yace ala Allah ala wajhi al muqabala dan muqabala ne dan in yace la abudu ma ta abuduna ba zan bauta ba ma ai ya kamata ce man dan ita mallul aqil ce mali ghairul aqil ina fata an gane to me yasa ake cewa ma anan gudu saboda muqabala saboda muqabala abinda wani su abinda suke bauta wani ya yi hal kafiru la abudu ba zan bauta abinda kuke bauta ba gumaka ba su da hankali wala antum abiduna ma abudu ba zan ce mana abudu dan ya dace da wancan kalmar Eh, wala abudu wala antum abudu ma abudu ba zan ce man abudu ba sai mu ce ma din dan ya daidai da yadda ku kuke so kada ku dauka da fara garbi ko wannan hanya ce ta wazi wato idan kana wazi kada ka dinga ɗebe wa mutane albarka in ba ɗebabbun a fili ba ina fatan ka gane ko kada ka dinga fito da kurakuran ka dinga yi a sinkaci sai su gane amma in kana fitowa kana kwanjemin mutane kana rusa su gaba ɗaya ba za su gane ba yan shi'a ma da ko ga wannan abin tsanani abin ya mana shi yasa muke faɗi wallahi abin yayi tsanani ba batar da yara suke yi kuɗi suke tarawa kuɗi ake turo musu abin nan ko kun san makaman da aka kama na Kano din nan da gida guda da har da abun harba jirgin sama kun sace jin labari kuɗi daga Iran suka biya kuɗi dan kada abun nan kada a yi komai da ke waccan gwamnatin gwamnati ce da ba ta da kai ba gindi ba ta da kan gado gaba ɗaya ta bar abin musulmi dama ta su ce ko to shi ke na su shi yasa suka yi abin da suka farbantar da abin amma dai mun san malam Buhari ba zai bar wannan shegantakar ba malam karka bari Allah shi da ka malam eh na kwarai da gaske eh Allah ya mana kariya gaba daya eh na kun gane ma'anar madin da aka kawo ku kun gane ma'anar ba a ce mani ba saboda ayi muqabala yi daidai da abin da yake zuciyarsu sai Allah ya ce lakum dinukum waliyadin addinin ku yana gare ku na shirka wani addini ni kuma nawa addinin na musulunci da biyayya ga Allah da san manzon Allah da san sabon manzon Allah nawa ne filisti iman falaysa hadha yamna'u ad-da'wata ila Allah fi kulli waqtin wannan bai hana aiwa biya kowane lokaci wa inna ma huwa man'u tasama fi umur din kada ayi sauki cikin al'amuran addini talaban li rida makhluqin da neman yaddar wani abin halitta إذ لم يكن هناك تقية dan mu a musulunci babu taqiyya ba kamar addinin shi'a ba su ne masu taqiyya ko kun gane ko su ne wanda zai zo cikin ku da ai ai muna tare ai mu masu nan ne nan ko munafikin Allah zagin sabon maza Allah ki ina fatan ka gane ko in ya samu guri a gefe ɗaya ya auren muta eh eh wato shi yasa su ne yan taqiyya auren muta wato in abun yana da yawa Allah ya ta malam na wato auren mutuwa kan yi wani ta hannu awa ɗaya na yi contract marriage wato contract marriage wato kai in ka tafi ka rasa mata duk matar da ka gani sai ku yi tsada ku kwana ɗari ko uku wato kun yi aure kuma kana iya auren mutuwa da matar aure kana iya da ƴar wani kana iya da uwar wani kana iya da ƙanwar wani kana iya da kakar wani ina fatan ka gane ko wato wannan shine auren mutu Allah tsare mu wato a wannan wato wata aqida ce mara kyau sune wato taqiya kuma zuwa wajen ku ce wato su ba a kai suke ba alhali a kai suke wala tajibu almusamaha fi shay'in min min al-umur ala wajhi wato bayyawa ai taqiya irin waɗannan abubuwan la yu'addi ila at-tashdid wa at-tabir sai dai wato babu laifi abinda ba zai kai da tsanani ba wanda zai kori mutane wato kamar da annabi ce yassiru wa la tu'assiru ku saboda kada ku kuntata amma su yan shi'a sun matsa mana ne yasa muke matsa mu ma idan me za ku zo kuna kwashe mana yara yara ba san komai ba kun hana su ba addinin Allah kawai kun matsa sai bun ku suke yi saboda wannan auren mutadin ka san yaro in ji moriya ta san saurayi dan shekara goma sha bakwai ko sha takwas ko buduwa yan shekara goma sha hudu sha biyar ta cika ba aure in ta ji akwai wani guri za a je a kwanta da ɗanan mu su dinga bi shi yasa sai a dinga tafiya ana kwanan daji da su ina fatan kun gane ko laifi ne wannan muna fatan Allah shirye da su akwai maganganu da dama waɗanda suke aye suke yin su wanda sun sabawa addini wato wanda in da za a faɗe su sai mutum ya sha mamaki ko wani littafi da ya ce tahrirul wasila wato tahrirul wasila wannan littafin abubuwan da yake cikin sa wato na laifi yana da yawa hatta sakin hannu sun ce in kai kabar ka kafirta sallar kabar in ka rike hannu a cikin tarihi da wasila sun ce in kai ka kafirta a cikin tarihi da wasila Sheikh Khomeini ya ce za ka iya wasa da mace da rana cikin azumi ka dau zakarin ka tana goga a kafin yata yace kuma in zakarin ya fada cikin farjin ta ba komai abubuwa da dama jama'a ba ba ne cewa ba cewa Allah tsare eh na na wace ce wannan idi bayu naka eh to banda wannan lokacin ba ke shi Allah shi yace shi ya faɗa ko yazzar hiya ce saboda a wancan lokacin ne Allah ya da su bayan lokacin kuma ya warware yadda da ya da su shi Allah ai abin nan ba shi Allah bai warware alƙawarinsa inna allaha la yukhlifu al-mi'ad alqawari ne Allah yi tun da alqawari kuma bai wa tun da ya yarda da su ya yarda da su saboda haka wani yake zargi ya ce a lokacin ne daga baya bai yarda da su ba ƙarya ce Allah tsare ya yi mana maganin masharanta a mun zo ƙarshen inda za mu dasa aya a yau a sai gobe mun karanta suratul kafirun ko goben Allah ya so sai suratul nasri ko sai suratul nasri wato kafin mu kai da suratul nasri Allah ya ba mu ikon kaiwa ya ba mu dama akwai dan uwa ko ko abin nan kun san addu'o'in nan kamar da muka sha faɗa wato jama'a suna so kamar da ni nake so sai kuna so wallahi kazun nan ɗan uwa suke kira na sai to bana mun ji shiru na ce kamar da kace addu'a na ce eh wallahi kun kyauta za ka ko tuna mu saboda haka kuma ba manta ne ba abin da yake yawa wani lokacin ina so in rubuta to abubuwan jama'a da harkokin jama'a sai ya hana ni in rubuta Alhaji Muhammad Dan Asabi teacher wato accountant na abin nan albayan wato yana son a sa cikin addu'a ku shigar da shi Allah madaukakin sarki ya masa sakayya da alheri kuma ya biya masa bukatunsa darakta na na al-iman malam munir ilyas kun san yana tare da karatun nan ko da bugun shi nan gurin ba yana bukatar addu'ar ku muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri wato malaman ummul qura su ma sun ce suna bukatar addu'a a shigar da su Allah ya musu jagora kuma inda wani rauni a makarantarsu Allah ba su ikon jami'a su gyara haka nan malaman sunna academy da sauran manyan manyan malaman makarantunmu da suna buƙatar addu'o'i haka nan Alhaji Idin Bunta wani dattijo da muke karatu da shi ko da wani lokaci yana buƙatar addu'a yaushe Alhaji Idin Bunta yau Inna lillahi Inna lillahi wa inna wallahi ba wanda labari Allahu to Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya ya huta akwai Alhaji Idris Yahaya Alhaji Idris Yahaya kullum muna tare da shi a nan gurin wani bawan Allah wannan shugaba ne a nan wajen masallacin ne da wannan gefen shine yake handling sunna a gurin da dan uwansa da yake abin nan abin nan Kaduna Alhaji Ibrahim Samunasa suna buƙatar addu'a ku mutanen kirki suna fatan gane akwai abin nan Alhaji Muhammadu dan Lagos da na faɗa da ƙannansa su Sa'idu su Garba su Dantala da su Alhaji Ibrahim su Nayaya da sauransu duk suna buƙatar addu'a ku su Alhaji Garba Abdul suna buƙatar a taimaka musu su Alhaji Umar Miyadi suna buƙatar addu'a a shigar da su da malam malam malam dabta nazifi yunus Allah ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya gaggauta fitar da shi a sauran yan uwa da dama da suke buƙatar addu'a in Allah ya ku dinga yin tiri irin wannan da aka mun yau abin yawa yake wani ba manta nake ba wallahi yana zuciyata amma sai Allah ya mantar da ni lokacin da na zo magana ina fatan Allah madaukakin sarki ya bana mana buƙatar mu Alhaji na da ba tantangi ranar ya mun tas na san kwatini ne yake mun na addu'a bai ce komai ba ya dai ta zai yana gaishe ni na san jaje ne da abin nan da ko gaisuwa ce da roƙon iri muna fata Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatar sa shi ma Amir Tantan shi ma Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da tijan sunna Allah madaukakin sarki ya ja kwanan sa ya kuma kare shi akwai dan karfai dan majalisa shi ma muna fatan Allah ya kare shi ina fatan kun gane ko to Allah ya mana dace eh na bismillah 啊，现在就到了。